علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي 21 ga watan Ramadan shekara ta 1445 wanda ya dace da 31 ga watan uku shekara ta 2024 muna darasi na 17 a wannan masallaci mai albarka Masjidul Ansar Kumo Akwa Local Government Jihar Gombe Najeriya za mu ci gaba da darasin da muka saba yi a wannan wata na iyaye mata yau zan yi magana ne akan abin naku wanda shine dai ƙarshen dai burinku gaba ɗaya za a gaya mun in ba da kyauta ko ko dai in faɗa menene ban ji ba saura kiris aure yaki yaki taho taho taho tsaya nan dama abin da kike nema kenan to a ajiye ta akwai kyautar ki insha Allah eh kowa dai ya ganta ko to ai mata addu'a Allah ya aurar da ita lafiya Allah ya bata mijin gari. A za mu yi magana ne akan aure duk abin da ya shafe shi daidai gwargwado. Saboda ya kamata mutane su san muhimmancin sa. mun samu matsala an samu Yahudawa makiya Allah mutanen banza sun shigo cikin musulmi da ƙungiyoyi suna ƙoƙarin hana mata aure. sai ya ce ai tunda matsala ta yi yawa amma haƙura da auren ban san ya za a yi mace musulma ta rayu ba tare da ta yi aure ba na kai uwana mata aure addini ne Allah ne ya ce a yi muna maimaita muku wannan don ku riga kun sani a yi amma ba za mu daina faɗa ba saboda ku san muhimmancin abin kada wani makiyi ya zo raba ku da Allah ya ɗora ku a jirgin zinace-zinace aure larura ne ga namiji larura ne ga mace duk wani namiji da yake raye dole ya aure wannan lafiyayyen namiji ba mai matsala ba kenan haka ita ma mace saboda Allah ya gina mu ya halice mu akwai wata sha'awa da ya sa wa mace sha'awa da ya sa wa namiji kuma ba aibu bane kowa yana da shi iya daidai gwargwadon nashi to wannan sha'awar kuma ana kashe ta ne ta hanyar aure allati fatara an-nas alaiha sha'awar da Allah ya gina mutum akai shi yasa zaki danki yana ɗan ƙarami bayi da wayo a hankali hankali yana girma sai fara miki magana mama ina fa so zan yi aure ba wani aibu a ciki ko kaga ɗanka yana nan yana ɗan yaro ƙarami kamar ba bai san me yake yi ba sai ki ji ya fara magana cewa shi fa aure yake so zai wannan ba matsala ba kuma ba aibu bane dan mutum ya ce yana son aure ko yarinya budurwa ta ce wata ita fa aure take so wata ta ce wallahi malam zaman karatun nan da bata lokacin nan da ake tai malam wallahi ni dai na fi son ne aure wata yarinya baiwa Allah shekara sha shida ta ce malam ina buƙatar ka taimake ni da addu'a na ce me yasa me ki ba lafiya ta ce aure kawai nake so na ce sha shida tun yanzu ta ce malam ai gwanda ka samu ka yi da wuri ka huta da fitina wallahi aka ta faɗa ta ce to binta ake ta yi mazan banza suna ta binta a anguwa ana ta binta a wayewa ta ce to bata ga amfanin zama ta ce ita tana son aure wallahi ni ban ga laifinta ba ba jaraba ba ce ba fitina ba ne ta yi aurenta ta huta hankalinta ya kwanta da ta zo ta zauna ce ta barna fa da tsiya yanzu jiya muka je kwami mun je wa'azi mata sun zo wajen wa'azin cikin tambayoyin da suka aiko mana suka ce malam da Allah ka yi wa'azi wa 'yan matan garin nan ba su da aiki sai kallon bulufin bulufin shine fim ɗin tsiraici na zina a waya namiji ya tsirara zikidar haihuwar uwarsa mace ma tsirara zikidar haihuwar uwarta suna saduwa da juna kuma ba abin da ba a haska komai ana nunawa a ce wai ɗan musulmi ‘yar musulmi wai ta sa a waya tana kallon wannan abu to da a ɓoye ake yi matar aure da mijin aure ne a ɓoye in ba su da tsoron Allah su kunna su ta yi to yanzu masifar ta tsallaka har ƴan ƙananan yara masu riƙe manyan wayoyi a hannunsu suna wannan abu ina za a je da wannan al'umma ba gwanda a ce su yi auren ba da yarinya ta zo da shedanci da shakiyanci irin wannan ai gwanda a ce an je an yi auren a huta da wannan bala'i da wannan masifa Allah ka tsare mana 'ya'yanmu yasa wayan nan wayan nan waya a hannun ya mace waya a hannun budurwa waya a hannun yarinya sai ka hada da la haula da hasbunallahu wa ni'mal wakil da subhanallahi wa bihamdihi duka Allah ya tsare maka yarka to Allah ya mana afwa haka ku sani a shi aure din wani juz'i ne wani bangare ne na gina rayuwar dan adam dole rayuwarsa za ta ginu ne a kan biyan bukatarsa ta aure kuma kashe sha'awar da za ta kai mutum ga zina to ba inda za a kashe wannan sha'awar sai ta hanyar aure azawaju huwa alwasilatu alwahida litalbiyati hadhihi alfitra wannan fitira da Allah ya ce fataran nasu alaiha ya gina mutane a kai da aure ne za a iya biyan bukata ta hanyar addini da hankali da zamantakewa sannan idan ana so a gina iyali kowa yana so ce iyali kaza gidan wane ƴaƴa da jikoki da tattaba kunne da wane ne da waye to duka ba zai yi ba sai da aure ko ba ka bane sai da aure wani muka je ziyara gidansa bawan Allah ya fito wani da iyalinsa matansa ne ƙannansa ne ya'ya ne gari guda ya ce malam kaga wannan duk gaba ɗaya jama'a ta ne da 'yan ƙananan yara da 'yan mata da zawarawa yimu yimu ga su nan ya ce wannan duk iyali na ne gashi shi kaɗai na miji sai ‘ya'ya da waye ta ina aka samu wannan aure bai da damuwa kuma zai nuna kowa ya ce wannan ‘yata ce wannan ɗana ne ta hanyar sunna aka same su inda ‘ya'yan tasha ne fa ai bai zai iya ɗauko su in nuna su ba to ana haɗa iyali ana haɗa gida ya kammala ta hanyar aure shine za ga mace ita kaɗai ta yi aure ta haifa yadda ma ta haifa yadda ma ta haifa da dalilin aure da haka kuma in mutum ya samu iyali ai ya samu rufin asiri ya samu abin da zai gani ya ji tsoron ya ji tsoron Allah cewa lalle duniya ba mai zama ba ce Allah ya ba mu dacewa kuma ta dalilin shi aure ne ake ake ake yi wa 'ya'yan ko iyalan tarbiyya ake takwinil mujtama idan iyali sun gyaru idza salahatil usra salahal mujtama idan gida ya gyaru iyali sun gyaru duk environment da al'umma gaba ɗaya su ma sun gyaru idan ku ya ɓaci to an samu matsala da haka al'umma gaba ɗaya ta gari tana ginuwa ta gyaru idan kowa ya gyara iyalinsa na miki wannan magana ne don ki sani cewa ana bin ki bashi na ki tsaya ki tarbiyantar da 'ya'yanki da jikokinki akan addini sannan hayayyafa wasilatu tanasul wal hifazu ala al jinsil bashari hanyar yaduwa da da tsare jinsin dan adam a bayan ƙasa ta aure ne kisa manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi tanakahu tanasalu ku yi aure sai ku yadu ku hayayyafa mutum ya aura ya ta haifan 'ya'ya ‘ya'yan su ma su yi aure, su ta haifan jikoki su ma su yi aure, kuma duk suna sallah suna salatin annabi. Annabi ya ce yana so a yi aure don a samu hayayyafa a yaɗu. Ya ce zan yi alfahari da yawanku ranar tashin alƙiyama. Haihuwa, lafiyayyar haihuwa ba ta zina ba, ta aure ne. a haifi ‘ya'ya a yi musu tarbiyya akan musulunci, akan kamewa, akan kunya, akan tausayi, akan jin ƙai, akan rufe asirin juna, duk ta dalilin aure ake samu. التعاطف والتراحم والتكافل tausayi, jin ƙai, taimakon juna. tajannubin inhiraf nisantar kaucewa da rabuwar kai da kaswa da unfi bushewar zuciya da mummunar mu'amala duk sai ta dalilin aure amma in aka haɗa 'ya'yan zina a gari 'ya'yan zina a gari in dai su ne aka haɗa to za a samu ƙarancin tausayi a tsakaninsu saboda ai ba auren musulunci kowa ma zai ji cewa zai kashe dan uwansa zai kashe dan uwansa kuma in dan uwansa ya shiga cikin matsala baya tunanin ya zai ya taimake shi saboda ba ba alaka ta jini ta halal zina aka yi ‘ya'ya ne aka fitar da su ba tare da hanyar da shari'a ta yadda ba’ dole a samu lalacewa shaye-shaye tunda an ƙi a aure ana haifan ‘ya'ya a titi. Ita mace abin tausayi ne da ta gane, ki je ki kama ɓarna, ki kama saɓon Allah, ki zo ki ta tara ‘ya'ya. ‘Ya'yan da za ki haifa da yaya da ƙani na ‘ya'yan zina ba sa shiri. Ba wani wanda zai tashi ya ce, wannan yayana ne wannan ƙanina ne ya san ubansu kowa ma bai san fa ubansa ba ka sani ko kun gane da yau a gida mace za ta zama karuwa Allah kiyaye ta ta karuwanci ta ta zubar da ko in ce ta ciki na banza ta tara ‘ya'ya da ya da ƙanwa da yaya namiji amma duka ba wanda ya san ubansa wallahi idan suka girma in sun kai goma ba wanda zai jikan wani ba wanda zai tausayin wani kin san me dalili to kowa bai san uban shi ba kowa bai san ubansa ba da haka ya zai yi cewa wancan yar uwansa ne fallaza za su yi sannan inda za ta yi aure ita matar daga baya ta tuba ta gyaru sai wata ran sai a ɗauko yayyanta a ce gawa ne gawa ne yayanki ne amma ɗan zina ne wallahi ba za ki ji kina son sa ba kai ba za ma ku bar ɗan zina shigo gidan ubanku ba za ku ce a cire shi ni ina ruwana da shi tunda ba ubanmu ɗaya ba shi da bai san ubansa ba ko da ku uwa ta hada ku to illar yin zina kenan ga irin yau lokaci da ‘yan matanmu sun kasa ganewa yanzu yanzu ne mace wallah za ta ɗauke ciki sai dai bata haɗu da namiji ba ana haɗuwa ba wani ɓata lokaci cikin nan zai zauna ba na ma a gane shi ba wala Allah sai ya wata biyu wata uku kin gamu da aiki zo ki tare nun da na haram ta hanyar haram aka same shi su yara yan mata sun yi kuskure an je yarinta samari sun ta shiga da ita suna lalata ta ba wayo sai ciki ya shiga kasa gane to wannan yaron a cikin wanda ta yi lalata da su ɗan waye a ciki to wancan ya yi da ita ta je can an yi da ita ta je can an yi da ita yanzu irin wannan wulaƙancin har yanzu mata ba su farga ba su daina yi ka zo ka samu cikin ka rasa wa za ka kai wa wata kuma ta yi an fara zagi a gari ana cewa wannan ɗan iska ne ɗan kaza ta ce a'a kar ku wani abu ɗan wane ne sai ta faɗi sunan wani babba a garin ta ce ɗan wane ne me take nufi duk girman wane da matsayinsa da darajarsa shi yake kiranta ya lalata mata yarintarta da budurcinta yanzu irin wannan rayuwar kuke sha'awa ku haifi ɗan da za a kyamace shi a duniya daga cikin illar in yin aure da zaman asafa asafa zaman daduro da auren banza shine idan ka haifi ɗaɗan zina samun matar aure ma sai dai ibar garin ya je wani guri amma duk wanda ya san wannan yaron saurayi ne ya tashi kun shi ba laifinsa ba ne bai da laifi kawai ganinsa ya fito a haka wallahi in ya zo neman aure yana cewa shi wallahi uwarsa a yawon kasuwa a yawon titi a yawon makaranta aka same shi ba wanda zai yadda ba da yarsa ga ɗan zina ko ya haddace ƙur'ani kuwa haka yar zina zai iya yiwa a samu yar zina wanda ba shi yake cewa shegiya kenan ko kuma shegi duk da ba ba shegu bane gaskiya dan ba su da laifi amma dan dai a gane bayanin duk yarinyar da ta zama ba ta da uba ba a san ubanta ba tana kwantai ba ta auruwa dole sai dai a samu uban ƙarya a samu wani ƙauye ƙauye can a ce ubanta a can ya mutu kuma ƙarya uwar take idan mai auren ba mai dogon bincike ba ne a je a aure alfasi idan kuma mai dogon bincike ne in ya gano akwai damuwa yanzu ni bawan Allah aka aura masa yarinya gangariya yana santa bai bincike mai tsawo ba da ya binciken an ce mata kaza kaza kaza da sauransu sai daga baya tafiya ta yi tafiya sun tara zuri'a da 'ya'ya sai ya ce mata wai ke kan wance a matsayinki na matata wai ina ubanki yake ne ba fa amsa saboda bayanin da aka masa kafin ya aure ta din ya fa fara shakka yace to wannan ni uban bai da ƙani in an ce kina da uba a gari kaza bai da ƙani bai da ƙanwa bai da yaya bai da adda ba uwarsa ba ‘yar uwarsa ba ƙanwar uwa ba ƙanwar uba ba kakanninsa ba zuri'arsu in ma a wani ƙauye ne ya ce don Allah ne mu je ki kai ni in ga tushen salsalan ubanki da ya haife ki wallahi babu amsa da ƙarshe dai baiwar Allah sai dai ta mai kuka ya ce wance ba kuka za ki yi ba bayani za ki yi min da ƙarshe dai ta ce ka yi haƙuri ni ma ban sani ba yace yanzu daman kin san ba ki da uba za ki zo mu yi aure har mu tara ‘ya'ya yanzu waɗannan ‘ya'yan namu in suka girma suka ce ina kakansu na ɓangaren uwa ni me zan ce musu sai hawaye ai kimar mace ya zama tana da salsala tana da zuri'a ko da ku gidan kutare ne ko makafi ko ma talaucinsu ko ma meye ma an san asalinki duka ina gaya muku wannan saboda ku nisanci zina wala taqrabu zina Allah ya ce ko ni ko kusantar zina kar ku yi kusanta saboda alfasha ne kuma munin zina ya kai daga ƙarshe sai shawara ake to za a rabu ne ko yaya in an rabu ga 'ya'ya ya tara mata to ya za a yi za a balle 'ya'yan ne daga jikinta ba za a balle ba laifin wa laifin uwarta ne to ke yanzu da nake miki magana ke din da kike wannan harka ta bin maza kin ki aure kina bin maza ai uwar wani uwar wata ce ke yanzu labarin da ake bayarwa zawarawa sun lalace sai addu'a ba zawara ki ga ba zawara kawai ta saki jiki sai iskanci take an samu magunguna na zamani da ake sha ba za a ɗau ciki ba wata kuma sun rabu da mijinta shekaru aru aru an farabu ba aure tsakani amma wallahi mijin sai ya zo da mota ya ɗauke ta ya lale su tafi ya je ya gama lalata da ita ya ƙullo mata biredinta na ɗari biyu da ɗan madara gwangwani ɗaya ya ce gashi nan ta ɗuguna ta karɓa kin zama banza kin zama banza kin zama banza akwai kes ɗin da aka kawo mu mutum ya saki mace yarinya sun fara bufa uwaka ubanka ba aure tsakanin su sun rabu wallahi nake gaya miki kawai da ya tashi sha'awar su sai kira ta ita ko da yake banza ce sai ta tafi yaje ta barna da ita da lalata a hakan sai da yi mata ciki ta zo tana yawo da ciki ba miji da bincike ya tsanani ta ce cikin tsohon mijina ne ke ma kin ce tsohon mijinki ki ce cikin zina ne suna yi in namiji ya rena ki sai miki haka wata kuma ya sake ta ya fa sake ta akwai kome zai iya dawo da ita sai ya ce yana son ganinta idan ta zo ita da kanta take faɗa in ta zo inda yake kafin nan sai su kama wasa kawai sai ya nuna kamar da aure tsakanin su sai su yi wasanni kawai sai ya lalata da ita sai kuma ta koma sai ya ce ban fadawa da ke ba kaɗan daga cikin wulaƙancin maza kenan a wannan zaman ina muku wannan bayanin ne mata don ku zama wayayyu waye kar ku zama gidadawa namiji ya rena miki hankali ya mai da ke banza ya ƙi ya mai da ke gidan shi kuma ya mai da ke kilakinsa karuwarsa ke baki ƙara aure ba duka wannan illoli ne da suke rattabe akan rashin yin aure da gujewa aure aure sunna ne samawiyya sunna ce daga sama shar'iyya fil adiyani samawiyyati sunna ce shari'a ce a dukkan addinai da suka zo daga sama duk annabawa da kuke jin labarinsu ai mun karanta tarihin wasu annabawa da ku anan ba ku ji suna da matansu ba annabi ɗaya ma akwai mai mata dubu saboda a shari'arsu ba haram ba ne annabi ɗaya annabi suleiman annabi a wannan annabi dawud yana da mata ɗari saboda a shari'arsu ba laifi ba ne Allah ya ce haƙiƙa mun aiko da manzanni kafin kai walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya wama kana lirasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idhnillah haƙiƙa mun aiko da manzanni kafin kai ya Muhammadu kuma muka sa suna da mata suna da zuriya annabawa da manzanni da suka gabata da matansu da da zuri'arsu kenan suna yin aure ba haka kawai suke zama ba salihan bayi duk inda mutumin kirki yake yana aure malamai ba sa zama haka suna aure sai mai larura mai uzuri sahabbai sun yi aure tabi'ai sun yi aure tabi'ai tabi'ina duk sun yi aure masu da'awa a duniya sun yi aure duk mace in ta tashi komin iliminta komin matsayinta in aka ce ba ta da miji ba daɗi in dai ba larura ce da ita ko wani abu ba kowa aure take so ta baiwa Allah ta kira ta ce malam wallahi ba abin da nake so malam irin na gana ya aure ta ce malam na gaji da zaman nan haka ba na jin daɗi duk ƙawaye na duk suna gidajen mazajen su ni kuma ina zaman kaina ta ce ba na son haka ta ce Allah ya aurar da ki kin ga wannan imani ne ya ɗauke ta ya kai ta ga haka abu na shida in dai al'umma tana so ta zauna lafiya duk al'ummar da take neman zaman lafiya to ta yi aure in ku babu aure to ku jira duk bala'in da za ku gani a garin za a yi ta haifan 'yan kwaya za a yi ta haifan barayi za a yi ta haifan 'yan fashi 'yan shaye-shaye mutanen banza marasa albarka su za a yi ta tarawa a gari to ina zaman lafiya irin wannan garin ai ba zai zaune ba ga yara suna ta yawo suna gara taya ba uwa duk wanda kika gani yana da uwa kam uwa dai akwai ta amma uba fa babu saboda uwar ta bi son zuciya ta bi sha'awa da zinar matan aure yanzu da yake damun al'umma matar aure tana zina da maƙocinta abokin mijinta matar aure wal iyazu billah tana lalata da yaron mai gidanta a kasuwa matar aure tana lalata da mazaje daban-daban daban-daban matar aure da take aikin gwamnati ta ci amanar mijinta a wajen aikinta ake barna da ita kullum ta yi wanka ta kwalliya mijinta hadda ba da kuɗin mota shi matar banza ce marar tsoron Allah ce rinka zuwa abokanan aiki suna lalata ta da sunan ta tafi aiki a ɗauke ta a kai ta wani gida a yi barna da ita ta dawo ofis ɗinta ta koma gida mijinta shi ma ya zo ya shiga a ta fama bai sani ba ashe akwai inda take zuwa ana biya mata bukatarta Allah ka raba mu da mata maha'inta Allah ka kare Allah ka kiyaye ki addu'a ɗanki Allah ya bashi ikon auren mace ta ƙwarai shi yasa duk namijin da kuka ga gawa mai kamewa bane kar ku aure shi lalle in zaki aure ki tabbatar da mijinki mai kamewa ne wata ta ce malam ni fa mijina ba sharri ba ba kage ba wallahi yana neman mata na ce a'a chatin dai ta ce malam abun ya wuce chatin yanda yake kwanciya da ni matarsa ta sunna haka yake zuwa ke kwanciya da matan banza malam ga shi ƙararra da kansa yana faɗa yanzu Allah ya tarbe ki da wannan mijin ya zaki ke baki ishe shi ba aikin kenan dare da rana ya ɗebo miki datti ya ɗebo miki ƙazanta ya shigo miki da shi kina kallo kina ji kina gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da aure ne ake tsare dangantaka a ce dangin gidan suwa ne lafiya lau daga nan har annabi kaza daga nan har baki da haufi baki da matsala amma in babu aure da an fara wane dan wane danwa sai a ce ba labari ba za a iya faɗa ba saboda ai babu uban ko babu kakan Allah ya mana afuwa Allah kare mu da karewarsa saboda muhimmancin aure a shari'a iyayena mata saboda muhimmancin aure annabi ya zo ya tarar da wasu aurarraki da ake yi na banza aurarrakin da ba na mutunci ba ba su da kyau gaba ɗaya ya kansile su ya ce an hana daga yau an daina irin auren da ake a jahiliya kenan kamar nikahul istibda nikahul istibda bil ain kun san me ma'anar nikahul istibda shine wani mutum ya ɗauki matarsa kawai sai ya aika gidan abokinsa ka dai kai ta saduwa da ita karka sako min ita karka dawo da ita sai ka tabbata ta ɗau ciki da kai wallahi da haka ake yi amma 'yan shi'a har yanzu ba su daina ba masu aƙidar shi'a suna da aƙidar ba da aran farji mutum ya ba abokinsa ya aratul furuci kenan Allah ganar da su, Allah ganar da su, Allah sa su daina. Allah kuma ya raba ki da auren ɗan shi'a, mai auren mutu'a, ɗan shi'a masu auren mutu'a. Auren mutu'a shi ne idan ka ga yarinya ta burge ka sai ku ciniki kawai a titi ka ce za ka aure ta sati biyu. A nawa? zabga ciniki dubu sha biyar dubu goma dubu ashirin auren sati biyu kawai daman dan ka ji daɗi ne da ita ka sallame ta wasu suna yi wata uku wasu suna yi shekara shi kuma ba sadaki dama ba gado kawai da ya gama da ke zai hullar da ke yi gaba tun da ke kuma daman ai kamar motar haya ne kowa ma shiga yake sai kuma wani ya zo shi ma a daɗa ciniki da shi wannan aƙidar irin shi'a har yau har gobe suna yi Kisa da yawa mata suna tambaya malam me hukuncin auren ɗan shi'a ɗan shi'a mai aƙida irin wannan ai ba sai kin yi fatawa ba kice ba za ki aure shi ba to suna da wannan auren mutu'an cewa ma suke addinin su ne suna jawowa cewa wani malamin su ya faɗa almutu'atu ita auren mutu'a yace dini wa dini abai addinin sa ne kuma addinin iyayen shi ne ai baka cika cikakken dan shiya ba ma in baka yadda da auren mutu'a ba shi sa duk wanda zai zo miki da sunan addini ko da dan gemunsa ko da alamar addinin sa ki bincika ba lalle ya zama ahlus sunna ba watakila shi'a ne ko ɗan ƙur'ani yuna ne yanzu kwanan nan wata ta kira ni ta ce Allah ya fa ya jarabe ta ta faɗa hannun wani mara aƙida ɗan ƙur'ani yuna ɗan ƙalaƙato ta ce malam sallarsa ba irin ta mutane ba ta ce malam kana cikin al'ada sai zo ya ce za a sadu da kai ta ce to ai ya ƙaryata ƙur'anin ma ai qur'ani ce fa asajulu nisaa fil mahid da yake damun ba ma aiki da qur'anin suke ba tace ga ga sihiri ga tsafi da sammu na ce kin gamu da masifa Allah iyaye miki mata kuna da yancin kar ku ba da kanku sai ga mai aqida islamiyya ta musulunci alkitabu was sunna a binciki mutum sosai fa duk abin da yake bayarwa wallahi karki zai ki aure shi zaki auren bakin ciki auren kuka auren zubar da hawaye auren wayo Allah kin shiga uku halin mutum bai da kyau shari'a ce take gyara halin dan adam yanzu wannan nikahul istibda da ake a jahiliya daga budu ne idan ka ga mutum yana da kyan halitta in ka ga wani abokinka yana da kyan halitta ko yana da ilimi ko haƙurinsa ya birge ka ko yana da wadata ko jinin sarauta ne ko wani abu dai da ɗan adam zai iya sha'awa ga wani wai kawai wai sai ka ɗauki matarka ka ce ya je ya kwana da ita ya ta saduwa da ita sai ta ji alamar ta ɗauki ciki sannan ya sako maka ita mana ya sallamo ta ta dawo wai ko ba komai wai ka samu zuri'a da shi wai ɗan da aka haifa ɗin zai zama irinsa zai zama mai kyau irinsa kamar yadda ake yi wa dabba in ka ga rago mai kyau ƙirar ragon ya burge ka da ƙaton kansa da ƙahonsa sai ka ɗauki tinkiyarka sai ka kai ta garken wannan ragon ta yi wata uku yana saduwa da ita in ta zo haihuwa sai ta haifi irin wannan ragon wai irin wannan mutane suke yi annabi ya zo ya gani ya ce bai halatta ba ya ce ai aure na sunna in an yi aure na sunna na shari'a bai halatta ka bar matarka ba kallonta wani kare yi ballantana ta je ɗakin wani ta kwana wata ta yi aure ta aure irin waɗannan masu mummunan aƙidan ne ‘yan shi'a sai ya ɗauke ta kawai sai kai ta gidan abokin shi bayan sun gaisa sai sallama sai ce ai anan zaki zauna ta ce ban gane ba ya ce anan zaki kwana ai wallahi wannan fatawa aka mun kun jira muku rantsuwa tambaya na aka yi ita bata sani ba ta ce dama malam haka ake yi na ce me ba ta ce kaji kaji sai ce mata yau ai sai ce mata ai ba haram ba ne ai ni ba ni ne mijinki ba ni na aure ki eh ya ce to ni na amince miki na yadda ta ce wani addini ne wannan in je in kwana da abokinka ya ce ba komai ba haram ba ne mu a mu ya halatta na ce ki haɗa kayan ki ruga da gudu karki yadda daga nan na gane na ce to wannan masifar ta shiga cikin al'umma kenan yau dare da rana wanda bata sani ba ba ilimi jahilan mata sai ta yadda muna nan muna musu addu'a Allah shirye da su wannan aqida yadda ita take yaduwa a cikin al'umma Allah ka rugurguje ta ya saba wa shiriyar Annabi Muhammadu to wannan shine nikahul istibda bi an yursila az-zawju imra'atahu ila akhar litahmila minhu bisababi ma yatamattabu ma yatamatta'u bihi من جمال أو قوة أو ذكاء أو أو أو أو هكي aure na biyu da musulunci ko na uku da musulunci ya rushe wancan auren mutu'a haramun ne hadisin bukhari da muslim akhrajahu khamsa a shekara ta bakwai shekarar yakin khaybar Allah ya haramta auren mutu'a da cin naman jaki a shekara guda lokaci guda wanda duk yake yin auren mutuwa to sai je ci naman jaki tunda a lokaci ɗaya annabi ya hana ina jin ba za ku yadda ku ga musulmi yana gasa naman jaki yana ci ba to yau akwai masu da awar musuluncin suna zuwa suna auren mutuwa saboda ƙaryata hadisin annabi da rashin bin shari'a Allah ya ganar da su aure na uku shine as-sifah ko as-safah nikahu sifahi shi kuma kin san wani irin aure ne kai mutum uku mutum hudu mutum biyar su ne za su haɗu su ne mijin mace ɗaya ƙwarai kuwa yanzu abin da aka sani a shari'a ba mutum ɗaya ke auren mace ɗaya ba to asifa adadin mutane ne suke haɗuwa su auri mace ɗaya annabi ya zo ya ce condemn kar wata mace ta haɗu da wasu maza wai su ne mijinta ai ba zai yiwu ba mace a ce mijinta biyu a lokaci guda wai don me shari'a ta yi wannan don a kare mutuncin aure a kare darajar aure aure na uku aure na na na hudu albiga karuwanci su ba duk wai sun dauka matsayin aure ne a daɗin shi kuma kin san karuwanci tana da auren nata na sunna sai ta saci hanya ta je wani yana kwana da ita cewa akwai matar da na san cewa sana'ar ta kawai duk matar aure da take son zina ta kawo hotonta da lambar wayarta ita tana da kwastomomi maza wanda su kuma idan sun zo yin zina su ba sa so su yi da yarinya sai su sun fi son matar aure mai kama kaza mai sifa kaza mai kama kaza za ku iya tambaya ku ce me yasa suke sha'awar su yi lalata da matar aure saboda ai matar aure tana da wani tsaro tana da wani security ba kazanta a tattare da ita an san iya mijinta shine kawai da haka don kai ya je ya sadu da matar kilaki mai yawo a titi ya ɗauko cuta to sai ya ce shi ya fi son a bashi matar aure wanda tana gidan aure kuma ta yadda biya mata buƙatar ta isallame ta cikin kuɗin da isallame ta sai ta yagawa wannan wadda ta yi mata dillancin ta haɗa ta da miji yau a ƙasar nan haka ake yi mutumin nan ya ce malam ka faɗa kan ka tsaye ya ce ni dan in tabbatar wani abokina ne ya gaya min ya bani lambar waya ya ce na ce ba wai yi zan yi ba malam ya ce dan na tabbatar wallahi sai da na kira ta a waya hajiya wance ya ya gajiya ya kuke to me wani kaya ake nema ki ji wani wani kaya ya ce ta fara lissafin masa budurwa yar budurwa kake so mai yawan shekaru ko mai karancin shekaru yar shekara sha biyar ko sha bakwai ko ‘yar shekara ashirin ko budurwar da ta riƙa har ta kai kusan talatin kuma amma budurwa ce ta ce duk muna da su da sunansu da lambobin wayarsu da hotonsu sai ce akwai na aure ne ta ce su ma duk akwai su kala-kala fara kake so ko gajeriya ko doguwa mai ƙiba ko siririya wannan bala'in ake yi a cikin wannan al'ummar yaya za a yi ku rinka ganin daidai a rayuwarku duk wani abu na Allah ya fushi da wannan al'umma wannan al'ummar tana yi ita wannan matar fa sana'ar ta aikin ta kawai lalata aure to lalata aure tunda za ta dauki matar aure mai son zuciya matar auren da mijinta ya tafiya tana cikin sha'awa tana so a biya mata bukata matar auren da mijinta yake da rauni baya iya daukan nauyi matar auren da sha'awarta ta fi karfin ta mijinta mijin bai da cikakkiyar lafiya ko bai da karfin da zai biya mata bukatar ta gamsar da ita duk can suke tafiya ai ba haushe ba fulatani ya ci mutuncin aure to shine wannan kullum abin da ake faɗa kar mutum ya je yayi aure a wani gida ba tare da fa yayi bincike ba ko mijinki ne zai ƙara aure ki shiga ki mamaye ki yi duk abin da zaki tabbatar ba sha'awa ce ta ɗauke shi ya je ya kai kansa gidan banza ba, don kar ya zo i cakuɗa muku zuri'a, da ƴaƴanki na sunna ya je ya auro wata mazinaciya a zo a tara ƴaƴan shegu a gidanku kuma su haɗu su cinye gadon uban ko da wasa ban taɓa damuwa ba dan mace ta ce mijinta ya je ya auro ko yana neman wata matar banza ta tada hankalinta ana samu ta ce malam ni baki ne ya aure ba amma wannan yarinyar da ta yaɗu a duniya mazinaciya ce wannan yarinyar da wani ya ɗauke ta wani ya ɗauke ta ta yi ma ciki ta zubar a ɓoye ita mai gida na yau zai zo ya ce wai zai kamun a matsayin kishiya a banki ya zama ta ce wallahi ya zaɓa ko ita ko ni ba zan zauna a gidan ba dan Allah ta yi laifi ta kare mutuncinta ne ta tsare darajarta ne ta tsare kimarta ne to akwai irin waɗannan Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum ala albigha'i in aradna tahassunan litabtagu arda alhayati dunya ku daina tilasta wa ƴaƴanku suna karuwanci ku daina tilasta wa ƴan mata suna neman kuɗi da mutuncinsu mace ta ba da mutuncinta a biya ta wata ta zo neman taimako take ke a ina kike a ta kama ɗakin haya ɗakin haya kina budurwa a ina wace unguwa unguwa kaza to ina kika samu kuɗin ɗakin haya wai wani mai tireda ne ya kama mata to me alaka ki da mai tiredan kawai in ta gabata da abinci tana zuwa ta same shi sai rinka zuwa yana lalata da ita sai ba ta kuɗin abinci sannan in ya bata ya tafi to kuma in ta ga ta yi burok ba kuɗi sai ta fita ta nemo in in mai zinan ya ce bai da wurin kwana sai ta ce tana da guri lalacewa ta kai ga yau 'yan mata yarinya budurwa ta tafi wani garin da ba garin su ba ta je ta kama ɗakin haya ta sa gado da katifa da komai da kujeru da talabishin da komai ɗakin ta ne kawai wai tana wannan abu an shiga yawon duniya an bar iyaye akwai iyayen da 'ya'yan sun fi ƙarfin su ne ba yanda za su yi kwace ta ganta a hoto tana yada kanta a TikTok tana yada kanta a ina ne duniya tana kallon ta ki tambaya a gidan wa take yau 'yan mata da yawa a kafafen yada labaran nan na zamani sun shahara suna yaduwa amma a gidan ubansu suke a gidan kanin ubansu suke a gidan kanwar uwarsu gidan goggonsu gidan innansu suke a birni suke an kama musu ɗakuna ana kwanciya da su wata sai a ɗauke ta a kai ta hotel abuja a yi sati biyu da ita a ba ta cin safe da na rana da daddare a zuwa biya bukata kanta tana kwalliya tana kyalkyali ana kashe mata kuɗi har motoci ake saya musu sai ta hau motar da ubanta bai taɓa hawa ba saboda ta tallata mutuncinta ta yaure yanzu yau abin da mata yayin da suke kenan mata marasa tsoron Allah ta shahara musamman in mai haske ce mai ɗan kyau sai ta amfani da wannan ta yaɗu akwai mata da yawa da za ki ganin gansu da ko mawaƙa da ko makiɗa da ko maraya ko kuma ki gan suna ta fitowa a social media ɗin nan ki dube ta ki tambaya shin a garin su take a gaban uwanta take a gaban yayanta take ta yi aure ba labarin auren waye mijinta yanda ta cika take kada kirjinsa a social media ana kallo tana nuna jikinta waye mijinta duniya ku tambaya waye mijinta a yau a ɗakin uwarta take wannan abun mata ne na banza 'yan iskan gari kurin kuma abun tausayi yaranmu 'yan mata da ba sani ba suna sha'awar rayuwa irin ta waɗannan wataƙila 'yar fim ce fim fim fim take yi fim ina gidan ubanta ke yar fim ina gidan mamanki yar fim a wani gida kike rayuwa yar fim akwai yar fim din da take kwana a ɗakin uwarta ta kwana a ɗakin mamanta a gidan ubanta ta fita a dauke ta da mota mai tsada a je a fim da ita a dawo da ita gidajen kan suke kamawa albiga din kenan ai tarayya da namiji ta hanyar sha'awa da biyan bukata ka bani in baka mata yau sun mai da kansu sun zama haja sun ƙi su yi aure suna neman kuɗi da mutuncinsu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa Allah ya jarabi wannan al'ummar da barayi yan fashi da makami da yan kidnappers ana ta addu'a masallatai abu ya gagara kun ki ku tsare ƴaƴanku barna ɗaya yarinya za ta yi Allah zai iya fushi da al'umma su ne yau matan da ake ɗaukan hotonsu ana yadawa kuma su rinka liƙa kansu ma tare da mutanen kirki amma 'yan banza ne yanzu wata irin waɗannan suna nan duk 'yan social media 'yan tiktok 'yan youtube 'yan wane ne ita iskancin nata ma bai tsaya a karan kanta ba fa hatta dawo yanzu cin mutuncin addini take yi tana sawa mata shakka masu zaman auren tana izgilanci akwai wadda ta ce wance ce mijinta ana tambayanta ya za a ce bata da miji tana da miji mana ta ce ga wance sai ta kira su tare da addini tare da musulunci wata kuma ce a ta yi meye a cikin auren hadda za a ce a yi shi meye a cikin auren a ɗauri kashi ko a bata igiya ta yi ta zagin auren karki ga yadda ake ta commenting ana bin karkashin hotonta da bayaninta a social media yan iskan gari marasa albarka suna goyon bayanta irin wannan ne yara ƙanana in sun tashi frustration damuwa ya dame sai su bi irin waɗannan mata za a ce ga wance ba ta da aure ta yana da gida a Lagos ga wance ba ta da aure tana hawa motar miliyan ashirin ga wance ba ta yi aure ba ana ta yawo da ita an yi fim da ita an yi kaza da ita ta dauki hoto da wannan ta je gurin wannan musamman yarinyar da Allah ya mata kyau da halitta sai a ce kai wannan yarinyar za ta dace da fim ina da ina da magana a bakina da yawa akan wannan rashin kirki da ƴan mata da mata suke yi da al'ummar nan ta lalace a yau an saki Allah an saki shari'a ‘ya'yanmu sun lalace kuma ni abin da yake ban bakin ciki da damuwa, wallahi dukansu musulmi ne. Wata ‘yar Yola, wata ‘yar Gombe, wata ‘yar Maiduguri ce, wata asalinsa ‘yar Kaduna ne, ‘yar Zaria ce, wata ‘yar Kano ce, wata ‘yar Kari kaza, ka baki ɗayansu ba kafira, amma sun fi kafirai tsiya. duk kuna da su a wayoyinku, in na ga dama sai in irga muku talatin a nan, sanannu ne an san su, sun mai da iskanci shine sana'a, izgilanci wa addini, izgilanci wa malamai, har malaman addini suke wa izgilanci, malaman da suke muku wa'azi, malaman da suke faɗakar da ku Allah, malaman da suke nuna muku ku bi gaskiya. malaman da suka ce ku kare mutuncinku kuma bari ku ga wani abu ya ku iyaye na mata duk yarinyar da ta bari aka lalata mata rayuwarta akan haka wani dan adadin shekaru ne in suka gama amfani da ke jefar da ke za su kun san mangoro in ya nuna ya yi kauri ya yi kyau ana sha'awar sako a sa ita yanka ana ci ana sha ana yanka ana yanka sai a zo kuma a bi kwallon ana tsotsewa ana tsotsewa da an gama mai ake da shi jefar da shi ake wallahi ku rubuta ku aji shekaru kaɗan ba masu yawa ba duk waɗannan 'yan matan da suka shahara a social media suna iskanci suna kwalliya suna saka kayan maza suna rawa suna kada ƙirjinsu su haɗa da soso da komai da iskancin duniya ku ba su lokaci akwai lokacin da za a ce ta fito kyamara ta ɗauke ta ta yi rawan wallahi ba za ta yi ba don ba abin gani komai ya ƙare babu abin ganin lokaci ne to a lokacin kuma bakin ciki zai ishe ki ko kin tuba din waye zai aure ki an gama da ke har kujerar umra ake biya musu ba in iskan gari marasa albarka su biya wa irin wannan yarinya kudin umra ta je ta ta daukan hoto tana nunawa a duniya bayan an dawo daga Umar kuma su haɗu Abuja ya sati biyu da ita a hotel malama har bayani fa suke cewa kaza ake biyan su suna bin wani ma bashi fitsarar fa ta wuce fa ta sa malamai suke ta magana akan tiktok din nan abubuwan da fa ake yi ya wuce hankali fa wani lokacin sai ki gode wa Allah ma ke a ƙauye kike ma baki da ma babbar waya baki ma san me yake faruwa ba sun hana yan mata karatu a jami'a sun hana su zaman aure sun kwadaita musu duniya sun sa musu son shedan da kin Allah duka waɗannan aurarraki ne wanda a jahiliya kun san jahiliya ko su sukan ɗauke shi aure amma ba aure ba ne wanne ne aure miji ya zo ya neme ki da yardar iyaye a bincike shi a bincike ki a duba lafiyarki da lafiyarsa a kafa sharuɗa da ƙa'idoji a ɗaura muku aure ya ɗauke ki ya tafi da ke a fitar da iyali ‘ya'yan ƙwarai ‘ya'yan arziki yanzu irin matan da suke wannan abin in kin ga goyo za ki ga goyo bayan ta a'a zubar da shi suke kuma suna shan ƙwayoyin da ba za su ɗauki cikin ba da magunguna da suke sha ya tsare musu yarintarsu duk yadda za ki sha magani sai fuskar ki ta motsi sai an gane ai duk macen da namiji yake lalata da ita ai ba ta da wani abin da za ta sha wai ya hana ta tsufa wallahi ta fi tsufa da wuri saboda rashin albarka Allah shiryar da su Allah ganar da su Allah sa su fahimci gaskiya Allah ya raba mu da sharrinsu Allah sa ‘ya'yanmu ‘yan mata da suke gidaje da makarantu kar su koyi da irin waɗannan ko fim ɗinsu ku daina kallo da kun gansu ku ce Allah shirya ki kyaf ki kashe wayar ku ce Allah sawaƙe na ga wannan na san yau karatun nawa ba za a ji daɗinsa ba kuma na ta da ƙura eh Allah ne ya kaddara za mu faɗa kuma za mu yi mutane bayani tausayinku nake ji iyaye mata tausayinku wallahi dan irin waɗannan ‘ya'yan wallahi ina muku rantsuwa da waɗannan ‘ya'yan wanda ba a haife su ba kuma da rayuwar irin waɗannan ‘ya'yan banza ‘ya'yan marasa albarka wallahi wanda su mutu abin ne su a kabari mu manta da su masu sharri a cikin al'umma amma ba mu cire tsammani akan su muna musu addu'a Allah ya ganar da su subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh